أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سجرما yau muna tara ga watan hudu hijira 1447 ya yi daidai da ranar daya ga watan goma miladiya 2025 alkhairin da yake cikin wani ranako muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna muna dama ta shigabar tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazi ya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bane fondo dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar jiya mun yi tafsiri a cikin suratul muqaffifin da suratul inshiqaq yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul buruj zuwa abunda Allah subhanahu wataala ya so suratul buruj sura ce da take mana bayani akan tashin alkiyama zai faru babu shakka a cikin shi kuma ta ne mana bayani akan abin da ya shafi mummine na jarrabawa saboda imanin da suka yi da Allah subhanahu wata'ala sunna ta Allah subhanahu wata'ala shine duk lokacin da kace kai imani to fa Allah subhanahu wata'ala zai jarrabe ka dan ya ga menene haƙiƙanin gaskiyar imaninka mm ahsiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun mutane suna tsammani don sun ce sun yi imani a gyare su za a jarraba su dai to za mu ga yadda Allah ya jarrabe wasu al'umma daga cikin al'ummomi da suka gabace mu kuma ya suka juri wannan jarrabawa sun ci wannan jarrabawa ko ba su ci da abin da ya kama da wannan Allah mu dokin sarki ya mana jagora shi yasa farkon surar Allah ya fara da rantsuwa Allah ya ce sama'i zatil buruje Allah ya ce ina rantsuwa da sama ma'abuciya masafkai zatil buruj ai ma'abuciya manazil masafki rana da hanyar da take bi da yadda take safka wata da hanyar da yake bi da inda yake sabka taurari da hanyar da suke bi da inda suke sabka duk wani abu da yake a sama akwai hanyar da Allah ya tsara masa shi sa Allah ce yana rantsuwa da sama ma'abuciya masafkai أقسم الله بالسماء المشتملة على منازل الشمس والقمر وغيرهما Allah yana rantsuwa da sama wadda ta kumshi masabkai na rana da wata da taurari da sauransu. Kowa da silkin shi babu mai bi hanyar wani, kuma hanyoyinsu duka sama suke Allah shi yana rantsuwa da wannan sama. Wali yaumil mawuru da Allah yake cewa yana rantsuwa da ranan da aka yi alkawari. shine ranar tashi alkiyama wanda Allah ya yi alkawari zai tara halittu ga baki ɗayansu a cikin wannan rana to Allah yana rantsuwa da wannan rana wanda yana nuna girma na wannan yini inda har Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da shi wa shahidin wa mashhudin Allah madaukin sarki yana rantsuwa da shahid shine malamai suka ce shahid shine yawmul juma'a Allah yana rantsuwa da ranar juma'a wa mashhude kuma yana rantsuwa da ranar arfa wannan shine tafsirin da yawa daga cikin maluma su wa shahidin wa mashhude Allah yana rantsuwa da ranar juma'a da kuma ranar arfa kuma malaman da suke ganin wa shahidin wa mashhud الشاهد شيني يوم التروية مشهود شيني يوم يوم النحر يوم النحر وشاهد ومشهود يوم التروية ليوم النحر قال يوم التروية رانا تقوس قوة بالحجة kasarana nan duk wanda ya tahi maka ran nan zai bar maka kaf wanda ya je aiki hajji zai bar maka za a haɗu a mayar babu kwana a wannan rana shi ne yau mutum da kuma ranar yawon nahar ranar yanka ranar ka saya kowace rana aiki wasu malama suka ce wa shahid ana nufin wannan rana ne wasu ka ce mashhur shi kuma ana nufin ranar abin nan ranar yanka don kun san da ranar arfa da ranar yanka suna kusa da juna ne ya yi arfa yau gobe yau man nahar suna kusa da juna wani ilimin inda Allah kuma ilimin da suke gani shahid wa muhammad sallallahu alaihi wasallam المشهور هو الله عز وجل والعلم عند الله mu za mu takaito akan wannan fasara wa shahidin wa mashhud Allah yana rantsuwa da ranar juma'a wa mashhudat da kuma ranar arfa ranaku ne masu girma a wurin musulmai kuma ranaku ne masu girma a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce qutila ashabul ukhdud an tsinewa ma'abuta ramu al ukhdud shine ash-shaqqul mustaqil ay dogon tsaga kamar yanzu rami kala biyu ne akwai ramin da za a yi shi kamar rijiya ƙasar zurfin shi zai akwai kuma ramin da yan tuna shi ya zurfi kaɗan sai a keta shi haka sai shi faɗi to su wa'annan mutane kamar yadda ƙasar zai zo manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da tarihin wa'annan mutane cewa ya faru ne a cikin banu isra'ila a cikin banu isra'il an yi wani sarki shi sarkin yana cewa shi Allah ne yana cewa shi Allah ne yaya ake yi ya ce shi Allah ne yana da boka bokan sai ya zo shi ba shi labari sai ya ce wane da wane da wane sun ci kaza a gidansu sun yi kaza sun kuma ce kaza sai an zo an taru sai ce kai wane a gidanka yau ka ci kaza kai ma wane kaza ka ci kai ma wane ka ci kaza ne kai ma wane kai kuma ce kaza kun ce kaza kuma abin nan da suka yi da Allah akwai ban mamaki a cikin abin ko babu kai kadai kai abunka a gida ba wanda ya sani sai sarki ya zo ya ce ai kai kaza kun yi maganganun ku ba wanda ya sani sai sarki ya ce ai kun ma ce kaza ina yake samun labari bokansa yake gaya masa shi kuma boka ya mun gaya muku da me yake aiki da aljannu mun kawo mana kissar hajjaj bin yusuf hajjaj wata rana boka ya kamo boka ya aji a gabansa sai ya juya ya lissafa tsakowa guda tara sai ya jimki a hannu sai ce mina a hannuna ya ce tsakowa ne guda nawa ne yace guda tara ne ibu da yace to lalle haka ne guda tara ne sai ya rasu a gaban shi sai ya haka sai ya dan ko kasa sai jimke ce mina nawa ne yace kasa ce ce kwara nawa ne ko ba ka ba yace bai sani ba yace farko to ya akai ka sani sai yace mai abin da ya sada ni sani lokacin da ka juya kana kidayawa shedanin kai ya lissafawa da ka gama lissafawa sai nace da shedan shedani na yaje ya
me kai sai shi da ka yi gaya wa shi dani na ga abin da kai ni sai shi dan shi dani na ya gaya wa shi yasa ya san abin da kai na san ko kwararru amma yanzu da ka toho wa ka kasa ko shi dani ka bai san ko dani ba na ba dai gaya wa shi dani na ya gaya wa Nani, to haka boka yake suna yaudarar mutane, kamar yanzu a kun san wani mutum na da shaitan, yanzu ta hanyar da yake yake samun labari ta hanyar aljanninka zai sa aljannin shi magana
ya tashi daidai na zamu koma ko sake zamu a ci gaba to Allah ya samu dace to muna bayani ne akan qutila ashabul ukhdud Allah ya ce an tsine wa ma'abuta ramu muka ce abinda yake ce da shi al ukhdud ay ash-shaqqul mustatil fil ard kan nahar tsaga rame ne za a yi amma ba zurhin ba ƙasa shike yi ba za a yi mai zurhi ya ta yi haka kamar yadda ƙorama take kun san ƙorama ai tana cikin rami ne ko amma akwai kware to shi ma wannan sarki rami na ya yi kamar ƙorama sai aka cika shi da garwashin wuta da itace to shi ne Allah yake son ya ba mu labarin abin da ya faru to shi ne nake kawo mana ƙissar abin yadda yake cewa an yi wani sarki a lokacin banu Isra'il, ya ce shi Allah ne, sai yana da boka, wannan bokan shi ke ba shi labari, wane ya yi kaza, wane ya ce kaza, wane ya yi kaza, in kazzaka sai sarkin ya ce, ai, ka ci kaza, ka yi kaza, ka ma ce kaza, ai, dole ka yadda. Wannan bokan shekaru sun ja sai ya ce da sarki kaga yau innin mutu baka da wani wanda zai baka labari za a gane ka amma ka samu min yaro in koya mai abin gada nake kenan koda na mutu sai harkar ta ci gaba da yi an samu wanda zai gaje ni ayyaka shawara ko? ta kawo shawara sai sarki ya samo yaro aka haɗa shi misa bai ce a samo mai babba ba saboda duk mutumin da aka ce ya kai shekara talatin arba'in ba ƙaramin wahala ba ne ka ɗora shi a ra'ayinka shi yadda ya san me yake yi in dai mutum ya kammala hankalin shi to ko da kaga ya bi ka sai dai da wata manufa amma ya san abin da kake na ƙwarai na ko ba na ƙwarai ba ne amma shi kuma yaro duk abin da ka tasar da shi akan shi zai tashi shi sace a kawo mai yaro sai a kawo mai yaro yana koyar da yaro bokanci inda kun san sihiri koyon shi ake ilimi ne na musamman yaron yana koyon wannan abin a hanyar shi ta tafiya inda boka sai shi iske malamin yahudawa yana ibada sai shi tsaye yana kallo sai wata rana sai ce da malamin nan wai kai mai ana ka kai sai ce ai ina bautan Allah na ne sai ce ah waye Allah ka sai ce Allah na wanda ya sama ya yi ni ya yi ka sai ce ah ai sarki na a Allah sai ce ma yaro sarki ba Allah na ba Allah shi na ya sama shi na ya kasa to yanzu yaro kai yaro mu shi can ana ce mai sarki na a Allah karatun da shiga kenan yanzu ga wani ya ce mai sarkin ma ba Allah na ba to in ya taho sai ya tsaya gurin malamin nan shi saurari karatun shi amma kuma da ya ji ya yi reta sai boka ya mai duka don me ya yi reta da ya zo sai ce ma malam kaga hawa ko da ana son in saurare ka akwai matsala saboda da dunin makara nan gurinka in sha duka in makara kuma wurinka litta gida shi ma in sha duka sai ce in ka zo boka ya ce mitse da kai ka ce gida na an ka sa ka dan aiki ka ɗaɗɗake in kuma ka dawo nan ka biya ka ta gida an ka ce mitse da kai sai ka ce ka tsaya wurin boka ne shi ya sa ka abin to haka ake ana nan sai bokan ya mutu yanzu inda bokan ya mutu wa zai gaji boka yaro kawai ya taho zai ta wurin aikin bokancin shi sai ga dabba ta tare ma mutane hanya kowa ya kasa wucewa sai ce to yau zai gwada shi gani addinin malam ne a gaskiya ko addinin boka sai ce Allah zan jefi wannan dabba in addinin malamin nan ne gaskiya dabban nan ta mutu in kuma addinin malamin nan ƙarya ne Allah ka dabban nan ta mutu yana jifa sai dabba ta faɗi ta mutu mutane suka wuce suna ta taya suna ta mamakin yaro sai zai samu malamin nan yace malam ka san wani abu wallahi dabba ta tare mu mutane hanya amma na ce in addinin ka gaskiya ne dabban nan in je hita ta mutu ina ji wata ta mutu kenan kai ne akan gaskiya mu abin can da muke koya ba gaskiya bane sai ce lalle yaro ka sani za a jarabe ka sai Allah ya jarabe ka amma duk halin da ka kai kada ka faɗe ni yace to ya ji sai kuma Allah ya jarabe yaro sai Allah ya ba yaro yana warkar da mutane baka da lahiya yayi ma addu'a da sharɗi kai imani da Allah wanga malami da ka imani sai ga ka samu waraka ko ba ka gani ka zo gurin shi da ya roki Allah shi abu guda zai ce ma kai imani da Allah da yayi sama yayi kasa yayi kwatanta ma aqida dai da ka yarda da wannan shine jingat sai mutun shoriki sai wata rana ba fadan sarkin sai ya rishin lahiya ya bargani irin shi sun babu gani an barganin shi fada sai labari ya kai aka ce akwai wani yaro wanda ga warkarwa ka tai ka gani ko shi na ma magani sai ya kwashi kayayyaki komi da komi ya zo ya kai ma yaro ya ce kaga abubuwan ga ya ce in ka warkar da ni don na baka su sai ce a ani ban san komi abu guda nake so da kai kai imani da ubangiji na kuma ubangijinka sai ce a me akwai ubangiji ne banda sarki sai ce ubangijin sarkin ma ta da ka yi imani ka gani da ka ƙi imani ka zauna cikin duhu wanda za ka zaɓa a ya ce ‘yan dai wannan na na imani da ubangijinka kawai sai gashi ganin shi ya dawo an zo fara kawai ana dimi a gan shi an ja shi sai ya zo gaban sarki tsara ido kar sarki ce a wani kaka an kai haka ya ce wallahi ubangiji na ne ya warkar da ni ya ce ni ya ce a ba kai ba kai wallahi mutum akwai kare hali gare shi ya ce ba kai bai ce to ba ni ba wa ya ce ubangiji na wanda ya yi ni ya yi ka wanda ya sama sai ce ba ai babu wani sarki sai ni dole ka dawo ka riƙe ni a ban tsayin abin bauta wance ce a wallahi kai ba ka yin komi allan nan da ya yi ni shi ne warka da ni ba kai ba to kun yadda hankali sai sarki ya mace shi dole dole sai ya gwada wanda ya yi mai wannan abu sai ce ai yaron nan na naka da ya koyi siri wuri shi ne na je ya warkar da ni aka kamo yaro da aka kamo yaro sai aka ce ma yaron ka yadda akwai wani Allah banda ne ya ce akwai sai aka ce to kai sarki ka daina ka dawo ka bauta min amma na kai ba fare ka dawo ya ce wala bai dawo ba to sai aka yanka sarki ba faran gaban yaron da a ba shi tsoro aka sa zartu tun daga saman kanci sai da aka rawa shi biyu aka ce ma yaro kai ma in baka dawo ba za a yi ma haka ya ce wala bai dawo to wa ya koya ma wannan aƙida ya ce malam ne aka zo aka tarka ko malam ka san shi kuma malam in dai aƙida ta kama ka ka ya ɗaukaka faddala lahira akan duniya ya ce a shi aƙida shi kenan shi ma aka kashe shi amma ake kashe yaro kun gane hikima saboda shi matashi za a yi amfani da shi shi lattije da ka ya ce ma bai yi kawai bai yi na shi yasa wa'azi ga dattawa ya yi wahala saboda shi dattijo in ya kiya to wani sai dai ka gaji ba ka yi tankaro shi sai sa'a amma yaro ana sa ran a juya mai tunani sai sarki ya ce to yanzu ku ɗauke shi ku je cikin ruwa ku kaɗo shi cikin teku taho kun san hikimar dan ya tsorata ya ƙi tsoro da aka zo cikin ruwa sai yaron ya addu'a ya ce Allahun makfinihim bi ma shaita Allah ka kare ni da su abinda duka ke su jirgin ya girgiza ya juye da su suka haɗu suka mutu yaro ya tsira ya dawo wurin sarki sarki ya ce baka mutu ba eh ya ce ku ɗauke shi ku je saman dutse sai kun kai sama ku sako shi an kai saman dutse yaro ya ce Allahun makfinihim bi ma shaita Allah ka kare ni da abin su ka kare daga shirin su game da abin da kake so dutse ya girgiza da su suka faɗo yaro ya dawo gurin sarki jama'a idan ido ya rufe mutum bai dibin ƙarshen abu farko yake dibi shi sarki son dai shi kai a kashe yaron don kai rasa sarautarsa amma bai tunanin in an kashe yaro mai zai biyo baya bayan an kashe yaro an fahimci hausa kun san sunna ce ta gaskiya sai ka ga mutum guda kan gaskiya in dai za ka ɗauki matakin ka kashe shi ne kan gaskiyar zadda ka kashe shi to sai ka ga dubu sun bayyana annan ƙa'ida ne shi sa za ga ahalu suna ana murna ai malamin nan mai haddaban mutane ya mutu sai ka ga wani ya tashi ya mahi shi zahi ana nan sai ka ga wani ya yi shi zahi Sheikh Isa Sheikh Abdulaziz Idris Abdulaziz Allah madaukin sarki yayi mai rahama baya mutu ba in biza me suke yi suna murna to ranan da sai nake jin wani matashi shi ya shahe Sheikh Idris da zafin aqida ta kuma sunna ha ba ta banza ba jiya muna cikin mota sai yaro na ya kunna wani malami na sunna a Najeriya ban san ko ne na ba yana bayani akan yan bid'a ne ta dafa yace yan bid'a kun ga bani yau kun samu wanda ya wa'antan da ake tunani wa'anda sun shun shanye su da iya bayani da kwatamci duka yace bid'a kin ga bani kaga ne banda almajirin shi akwai wani ma shi je na wani ji shi to ire-iren su suna da kuma ku san wani abu ba akwai matasa waɗanda muka yi karatu tare da su ba a san su wadda an ka san su wallahi bi da kin shiga uku tana nan ta hidi ba kun ga muna nan muna karatu ba ai mu ba mu har sai ba mu har sa da tattafan akida ba wallahi mun muka shekara biyar muna karatu da emira sai dai ku ya kuri wallahi sai dai ku ya kuri to mu ci gaba to shi sarkin son yake ya kashe yaron ya huta yaron ce tun kana son ka kashe ni ka tara mutanenka duka su taru ka daure ni ka ɗauki kibiyata ka ɗauki ka ja ɗan kibiya sadda za ka harba ka faɗi kowa ya jiya ka ce bismillahi rabbul gulam sai ka ja kana ja za ka harbe ni shikenan ya tara mutane zai kashe sarki suka kasan mutane ɗan siyasa da sun san abin da ya sa sarki yake son ya kashe yaron ko ya kuma kasa ganiya yanzu zai tara mutane ya ce bismillahi rabbil gulam sai ya ja sai ya same shi daidai nan nashi sai daidai tsakanin ido da kunyi sai ya harbe shi sai yaron ya mutu yana muta sai su ce amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam nan take suka ce ai mu mun yi imani da ubangijin wannan yaro ashe shine Allah ba kai ba asiri ya tauni kenan to kun ji labari fadawa suka zo suka ce sarki hawa abin da kake gudu ya faru mutane yanzu duk sun ce sun yi imani da ubangijin yaro an rabu da kai sai ce to yanzu ya za a yi suka ce a ɗauki mataki a kunna wuta duk wanda bai dawo ba a kaɗa shi kawai a ƙone shi to kun san wani abu aqida ba a hidda aqida da ƙarfi sai dai da aqida da magana ake fitar da aƙida inda aƙida tana shiga ne da magana amma ba a hidda aƙida da ƙarfi in aƙida ta kama mutum sai dai ya rasa ransa akan wannan abu amma ba ka iya raba shi da ita sai aka zo aka zagaye inda mutane ke bi aka yi rami to shine sai aka yi wannan dogon rami aka sa manyan itace a kunnan to wanda ya zo sai a ce kai imani da sarki sai ce ina ubangijin yaro dai sai a ɗauke shi a kada cikin wata da mutane suka ji ana yin wannan kowa sai ya zo ana ta kadawa ana ta kadawa haka aka yi ta yi daga ƙarshe dai har Allah subhanahu wataala ya ƙara musu ƙarfin aqida wata mata ta zo da yaro aka ce ta fada ta yadda amma tana tausayin yaro yaro ya ce ke mama fada ba halaka bace aqidan nan ta yaro ubangijin nan yaro shine Allah kawai sai ta fada ita da yaron ta yanzu ko kai ne ka ji yaro ya magana ba ka ƙara samun kuraji ba shikenan to shine kaga bamu da wannan labari Qur'ani yake bamu labari yace wayanda suka yi wannan aiki wutila ashabul ukhdud mun dawo karatu Allah ya ce an tsine wa ma'abota wa'annan ramu Allah subhanahu wataala yace annadi dhatil wuqut wuta ce ma'abuciya kunnuwa suka saka a cikin ramin suka gina rami suka kunna mai wuta idhum alaiha qu'ud yana suka yi zaune a kusa da wannan wuta su sarki suna zaune duk wanda yazo bai yi imani da su a kada shi ciki wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud kuma su suna halarce game da abin da ake aikata ma mu'minai suna nan yayin da ake kona mu'minai to mi allahinsu kuma naqamu minhum busu musu uquwan nan ba su wa'incan kafirai an gane ko illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid sai dai dan kawai sun imani da Allah subhanahu wata'ala wanda yake al-aziz mabuwayen sarki ne al-hamid godaddan sarki wanda zaka yi kadan ya baka da yawa ba su kyamace su ba kawai sai da sun imani da Allah Allah ya kare shi Allah fa shine allazi lahu mulku samawati wal ard shine wanda yake da mulkin samai da kasai wallahu ala kulli shay'in shahid Allah subhanahu wataala mai shaida ne akan dukkan abun da bayu suke aikatawa duk wani aiki da bayu yake aikatawa Allah yana da sani a ilimi kuma yana halarce da gani nasa ma'ana ba da gangar jikinsa ba da ganinsa da kuma iliminsa da jin shi duka yana halarce innal ladina fatanul mu'minina Allah ce lalle wanda suka azabtar da mu'mini alfitnatu huna bi ma'ana at-tahriq bin nar wanda da suka kona mu'minai maza wal mu'minatu da mu'minai mata thumma lam yatu suka mutu basu tuba ba to in suka je lahira falahum azabu jahannam suna da azaba na wutan jahannama walahum azabul hariq suna da azaba na gobara ana azaba wanda zai kona su la ilaha illallah jama'a Allahu rahimun ne duba fa sun kona wa'ancan ko ba su kona su ba duk da haka nan ba a cire musu rai da rahamar Allah ba ba a ce ba za su samu rahamar Allah ba sai in sun mutu ba su tuba ba aiko kasan daga cikin nau'in ukuba mafi muni mutum da ran suka kada shi cikin wuta rashin imani ya kai kuma ba mutum guda ba to amma duk da haka Allah ya ce da za su tuba kafin su mutu ba su samu azabar Allah sai in sun mutu ba su tuba bane Allah zai musu azaba kaga wannan ayar tana ƙara ta nuna mana kada ka cire tsammani daga rahamar Allah babu wani irin laifi da zaka yi da ka ce ma Allah na tuba Allah ya juya baya bai ka karɓar tubanka ka ubangijinmu mai tausayi ne inda labina amanu ala ce lalle wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wadda koramu suke gudana a ƙarƙashin ta zalika al kabir wannan fa babban rabo ne dacewa ce mai girma a ce ka samu aljanna fawzul kabir sanda za ka ga an baka littafin ka hannu na dama an yanke hukuncin za ka shiga aljanna ka san yanzu kawai an gama kaga babban rabo ne inna batsha rabbika la shadid lalle fa dan kar ubangijinka mai tsanani ne inna baqsh ay inna akhdha rabbika ai kamun da ubangijinka zai yi mu wanda ya kafirce masa la shadid kamu ne mai tsanani Allah ce inna akhdahu alimun shadid lalle kamun Allah da kowa mai radadi ne kuma mai tsanani kai ka san dai yau ko sojoji suka kama ka da laifi suka ɗibga maka kashi wala ka gaba ne wani Allah ya kama ka da laifi ka taɓa ganin da sojoji gaba mutum kashi muna zuwa kallo sadda muke ba ƙasan nan ba mutum da shi soja bai aje ka ba ha'a da kai da hibu lalata zai ma shi za ni kai sake ka to wallahi kakkai fatan wata rana soja ya kama ka da laifi ya ce zai ma duka kakkai wannan mata ni ina ganin ko hasbunan lahocin ko subhanan lahocin ni ba sa abin da ya raba ni da sojoji wata rana ta ta da hoto na kawai sai don haɗa ba rike kuma na shiga hanyar da ba a bi sai zoji suka kamo ni to ni ban masu addu'a da taraba da su ba Allah ya kare mu wallahi kamun Allah inda ka kuskura Allah ya kama ka da laifinka kaga wani inna akhdahu alimun shadid kamun Allah mai radadi ne ko mai tsanani ne innahu huwa yubdi wa yu'id Allah subhanahu wataala shi ne wanda yake fara yin halitta sadda babata gane ko wa yu'ida kuma shi ne wanda yake mai da halitta bayan ta lalace komi ka gani a duniya sadda babu shi Allah subhanahu wata'ala shi ne samar da shi kuma duk wani abu da kake gani ya wuce Allah zai dawo da shi sadda yake so kuma mutane da babu su wa ya samar da su Allah to kuma bayan an yi rayuwa Allah zai dawo da su don yi musu hisabi wa huwa al-ghafurul wadud Allah subhanahu wataala mai yawan gafarar zunubi ne ga mu'minai kun gane ko al-wadud kuma al-muhib lahum mai so ne ga mu'minai Allah yana son masu imani kuma yana gafara ga masu imani kun gane ko Allah ya samu dace wasu malamai suka ce al-wadud ai al menene gaba haka ne ko wa huwa al-ghafurul wadud Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne ga bayinsa al-wadud kuma mai nuna kauna ne ga bayinsa zai gafarta musu kuma ya nuna kauna gare su ya ba su aljanna Allah mudaukin sarki ya samu dace malamai su ce al-mutawaddid ila awliyaihi bil maghfira wanda yake sanya ya gafara ga masoyansa ina Allah subhanahu wataala wa huwa al-ghafur kaga ala siyatil mubalagha gafuru ya yi ƙarhin gafir kana yi ce da gafur da gafar duka ma'ana su guda ɗaya mai ma yafiya ka yi yau kuma gobe ka yi jibi ma ka yi in ka cika tuba a ce an yahi maka jibi ka yi a ce an yahi maka shi abin da Allah baya so ka yi laifi ka ki tuba Allah bai so amma in ka laifi ka tuba a laifi bane gobe don ka kare mu ne dan adam sai da laifi yasa kullum ustazai abinda nake son ku ku sama kanku ruwan sanyi wai kaka dauka in kai ustazu ne ka zama mala'ika ba ka laifi a'a baka isa ba wallahi a baka isa ba da ce ba ku zunubi sai Allah ya kashe ku ya kawo masu zunubi ba zunubin ne ba a so ba rashin tuba shine ba a so idan ka fahimci wannan kuna ta da dan uwanka in ka ga ya laifi ma Allah kakka kama shi da wannan sajincin da baki na ya yi kaza to bai kaza ba mutum bane ina sha kawo mana misali aljanna da 100% ne ake shiga aljanna ko da 50% sankan 50% ne ake shiga aljanna da shi ko san fursa hmm ya an ka je awo ma'aunayyanka suka yi daidai wa daida wata za a yi da kai ko aljanna za a kai da ka kai su hamsin cikin ɗari insha Allah duk ƙwarmai da za a yi daga ƙarshe da aljanna za a yi da kai to sai kuma Allah ya sa ustaz kai ka kai ma 60 cikin ɗari ka kai 70 ka kai 80 ai an yi kokari mana to mu rinka ba kanmu uzuri mu rinka ba junan mu uzuri kuma mu daina ji a kanmu mu ba mu laifi ka san shi wani kullun ganin shi ka shi kamar wankakke ne shi salaf ne su su ne adda aqida kware a'a salaf fa a ta salafi bai laifi na da adam ba gaisa ba shi yasa Allah ce shi mai yawan gafara ne ga bayansa wadud kuma mai kaunar bayansa ne Allah yana son mu dhul arshil majid Allah subhanahu wataala shine ma'abucin al'arshi an gane ko al-majid mai daraja mai girma ko ko zama mai haka ne ne Allah subhanahu wataala shine wanda yake ubangijin al'arshi shi al'arshi yana zama majid kuma yana zama karim kuma yadda Allah ya ce rabbul arshil karim a cikin suratul mu'minun ma'ana ma'abucin al'arshi mai girma daga cikin halittu mafi girma al'arshin ubangiji al'arshi wasu a kursi wasu mawati wal'ar ko kujeran mulki ta Allah ta yalwanci samai da ƙasa to shi ko al'arshin ko duba ka samai bakwai da ƙasai bakwai idan ka kawo su kusan kujeran mulki ta Allah kamar ka ɗauki tsintsiya ne ka ajiye cikin masallacin nan to ita kuma al'arshin nan inda za ka kusanto kursiyu gabanta ba ma a ganin kursiyu to amma al'arshin nan duk da girman shi yana da kyawun gani da ya kawata shi Allah madaukin sarki ya samu dace fa'alul lima yuridi Allah yana aikata abin da yake so shi ma siga ne na mubalaga zai yi abin da yake so yau in an jima ma yi abin da yake so gobe ma yi abin da yake so kai ko da adam ba kai saba abu da yawa kana so shi ba ka samu shi amma shi ala fa'alun lima yurid yana aikata abin da yake so ne hal atak hadithul junud shin labarin rindunoni na kafirai da suka wuce ya zo maka ya rasulullah da ana son a gaya ma manzo alaihi salam kafirai da annan suna damun shi to kafin ya zo annabawan da suka wuce sun yi fama da wannan a zamanin su an yi hadarin dina-dina na kafirci don a rusa addinin musulunci amma abin bai yi ba shi ne Allah ya ce halata ka hadithul junude shi labarin rundunoni na kafirai waɗanda suka taru don su yaƙi annabawan da suka wuce ya zo maka ga wasu daga cikin waɗannan kafiran fir'auna daga cikinsu akwai fir'auna wa samuda da samudawa su ma sun yi kokari dan su ga sun yaƙi annabawan su amma Allah bai ba su nasara balil ladina kafaru fi takrib Allah ce a'a su dai kafirai suna cikin karyatawa menene fi takdhibil laka wa lil qur'an su kafirin zamaninka ma'ana labarin annabawa da suka wuce bai zame musu aya ba sun dai dage suna karyata ka kuma suna karyata littafinka wallahu min wara'ihim muhit Allah subhanahu wataala yana sane da dukkan abin da suke aikatawa a zagayen su mana duk abin da suke yi gaban su da bayan su Allah yana sane da shirye-shiryen da suke yi mana alimun bihim Allah masani ne game da duk abin da suke la yakhfa alayhi shay min amalihim ba wani abu da zai koyu na daga cikin ayyukan kafirai kina Allah yana da iko ya sako musu da ukuba in ya so haka bal huwa qur'anun majid Allah subhanahu wataala yace yadda dai lamarin yake shi dai qur'ani littafi ne wanda yake mai daraja majid ay kathirul khairi littafi ne wanda yana da yawan alkhairi ba kamar yadda mushrikai suke fada ba fi lawhin mahfuz a cikin lawhin mahfuz shine lawhul mahfuz haka ne ko Allah madaukin sarki ya mun jagora wannan shi ne suratul buruj suran da yake biye da shi shi ne suratul tariq tariq shi ne tauraro gane ko imamu kalbi ya ce harihi sura nazalat fi abi talib wannan sura suratul tariq an saukar da ita ne akan abu talib وذلك أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم akan kuma ya faru ne lokacin da ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai ya zamana da kamar nau'in abinci haka da yana gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana nan zaune yana cin wannan abinci sai ga da tauraro daga sama ya haskaka ya haskaka ya yi kyalli ya fado kamar wuta sai ya zabura kuma hankalin shi ya tashi shi abu talib kenan yake cewa wannan wani irin abu ne kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce hadha najmun rumiya bihi ai wancan abu da ka gani tauraro ne da aka yi jifa da shi wa huwa ayatun min ayatillah kaga tauraro ya bada haske a sama aya ce daga cikin ayoyin Allah mai girma ta ta'ajjaba Abu Talib Abu Talib yayi mamaki game da wannan fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi aya sai Allah ya sauka da wannan aya was sama'i wat tariq Allah ce ina rantsuwa da sama wat tariq da kuma at tariq menene at tariq huwa an-najmu alladhi yazharu laylan tauraro ne da yake bayyana da daddare malamai suka ce wama ataka laylan fa huwa tariq wanda yake zo ma da dare ka ganshi amma da rana baka ganin shi shine at-tariq to amma dai aya ta gaba ta fassara menene at-tariq wama adraka ma at-tariq me sanar da kai abin da ake ce da shi at-tariq an-najmu ath-thaqib haka ne ko ma'ana shine farin wata wanda yake haskaka al-thaqib al-mudhi'ul munir shine tauraron da yake haskakawa da daddare shine at-tariq in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz in kullu nafsin shine jawabul qasam kowace rai da kuke gani tana rayuwa a duniya lamma alaiha lamma bi ma'ana illa illa alaiha hafiz face akwai mai tsaro a gare ta babu wata rai face akwai mala'iku da suke tsaro game da aikin da take aikatawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ku ne mutane ku sani na da masu tsaron mala'iku ne masu karanci ne a gurin Allah suna daraja a gurin Allah suna tsare da duk abin da kai suna aika suna rubutawa falyan zuril insan mimma khuliqa mutun da adam ya duba ya gani fa da menene aka yi shi mutun da yake alfahari yake nuna shi wani abu ne ko ba haka bane ya dubi asalin shi a duba baya tuna baya ba wuce ce wawaye adon tafiya in ma ka manta ko ba baka sani ba Allah ce khuliqa min ma'in dafiqa dan adam an yi shi ne da ruwa mai tunkudan juna shine ruwan mani mani yadda yake fitowa ba kamar yadda fitsari yake fitowa bane shi yana daffaqi ne ma'ana ya tadaffa yana tunkudan juna shi khuliqa min ma'in dafiqa an halicci mutum dan adam ne da ruwa mai tunkudan juna shi ne ruwan mani da yake fitowa daga menene daga jikin ɗan adam da shi ake yin mutum ɗan adam ya kharuju min baini sulbi wa tara'ibai yana fitowa ne tsakanin tsatson namiji wa tara'ib da kuma kirji na mace malamai suka ce a tara'ib izamus sadar wannan har kamar ƙashi na ƙirji da wuya gehen haka na mace nan ne ruwan namaci yake fitowa ya haɗu da ruwan namiji da yake fitowa ta gadon bayansa in suka haɗe sai a samu a yi ɗan adam wani irin technology ne Allah Allah kawai ya sani ka gane tambaya na farko da wani sinadari aka yi romani ka sani? ba ka sani ina aka ajiye na namiji ina aka ajiye na mace yaya ake yi su haɗu riba ba ku gani iko na Allah mace kwayakwayinta a gaba suke sanda zai zo haka suke tafiya a ƙasa akwai jojin da za su doka sai ya kai ga maran daidai mahaifa sai ya fada shi kuma namiji a gadon bayansa yake kinan lokacin da maranta kafa yake budewa idan ruwan namiji ya zo suka haɗu a nan sai a cire ɗigon da za a yi shi mutum sauran ta zubra shi wannan da aka cira da shi za a halika kaka ɗauka wai 'yan litir ne na ruwa a ɗigon ruwa ne za a ɗiba a wajen mace a haɗa da na namiji sai a yi ka Allah gwanai halitta ne kaga shi yasa mace take al'ada da mace ta yi al'ada kamar duk wata ƙwayaƙwayen da suke na halitta a ƙirji suke tafiya zuwa mara sukan je haka ne in tana lafiya da sun zo sun fada suka yi wasu kwanaki sun lalace sai jini sheta za ta zube wannan sabi za su zo idan sun haɗu da wannan namiji akwai dace sai ga an samu ciki in babu dace sai a jira kuma su wani lokaci shi za ga mata wasu da yawa suna yawan ciwon mara mafi yawanci abin da yake kawo shi idan kwayakwayan sun zo ba daidai ba kafin su rube su fashe sai ga mace suna fama da ciwon mara shi yasa sai ga likitoci sun samar da wasu magunguna da suke fasa wa'annan kwayakwai da wuri ko kuma su sa wurin yayi yauki sai idan mace ta samu sauki duka dai wannan aiki ne likitoci amma gwanin halitta wanda ya likita shine Allah ya ce akan yi ɗan adam ne da ɗigon ruwa na namiji da ɗigon ruwa na mace da kharuji min bayyana shirbi wata ra'ayi inna hu ala rajihi la qadir Allah subhanahu wataala mai iko ne akan mayar da ɗan adam malamai sai ta kai kawo kan kamar yaya mai da mutum kai idan ruwan maniyin ka suka yi to sai ka ji baka bukatar su yi ta kana son su koma ya za su koma yana yiwa? ruwan mani na matanka ya fito sai ka ji tamaira shi yana yiwa? to shi Allah sai ya nuna Allah yake gaya ma inda shi gwani ne in ya so maniyin bayan ya hito yana ya mai da shi ga shi ya hito kuma ya koma inda Allah yana yawa ne ko bai iyawa yana iyawa innahu ala raji'ihi laqadir Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan kaga ha'un din nan damiri din nan yana komawa ne zuwa ya kharuju huwa huwa menene almani kenan damiri duka yana koma zuwa gare shi innahu ala rajihi laqadir Allah subhanahu wataala yana da ikon ya maida wannan ruwan kuma yana iya daukan ma'anar innahu ala rajihi laqadir mutum dan adam in Allah ya so yana iya ya maida shi yaro har ya koma dogon mani bayan ya tsuwa ka tsoho Allah ya mai da kai sabo ka komo karamin yaro ka komo jinjiri kuma ya mai da ka cikin mahaifar babu in yaso yana ya shi haka duk wani Allah yana aya tana su tunna mana Allah shi ya iya mu bar mu Allah al'amarin shi abinda yake so shi sai kuma komai Allah ya iya lahu ala rizqihi laqadir sannan kuma yana dauka ma'ana innahu ala rizqihi laqadir Allah yana da ikon ya tayar da mutum bayan ya mutu ya yi ka kana digon mani ba dai ka zama babban mutum in kan mutu Allah ya ce yana son yana da ikon ya tashe ka don yi ma hisabi yaushe yau matu sara'ir ranar da asiri zai tonu to as-sara'ir jama'a asirai radda za su tonu menene as-sara'ir menene asiran ko ba haka bane wasu malama suka ce abin da kake as-sara'ir ko al-fara'id as-salat was-siyam zakat wa ghayr dhalik nan gurin dukkan mu mun yi sallah azhar ko ba mu yi ba Allah sar kana da tabbas ko ya sallah azhar a yanzu in an ce mutum ya rantse nan kowa ya yi azhar wa zai rantse ya daga hannu ba shi rantsu na ga ba samu ko mutum guda ba ko mutum mina mu samu mu ba su rantsuwa mu gani kun gani me yasa ba mu rantsuwa saboda sallah sirri ne tsakanin Allah da bawa wani na iya tahowa shi ce muku yayo a zahar masallaci kaza kuma bai yi ba waye sani Allah ka dai sani azumi in an ka ce ma wani bai azumi ya za ka sani bai saboda mi sirri ne tsakanin shi da ubangiji to ranar kiyama ran nan za a gane mutum yana sallar kware ko bai dan nan za a gane mutum yana azumi ko bai idan mutum ya ce shi bai neman mata ka sani don kiyama sai ka gane eh bai yau mutubula sara'ir ma'ana abubuwan alkhairi da tsakanin mutum da Allah ne ran nan za a gane mutum yana yi ko baya fama lahu in kuwatin wala nasir shi fa mutum dan adam an kama shi da mugun aiki a ranar lahira bai da wani karhi da zai hana a kama shi a mai azaba wala nasir kuma bai da mataimaki da zai zo ya taimake shi ya kwace shi malahu min quwwati wala nasir Allah ce was sama'i zatir raja ina rantsuwa da sama ma'abuciyar sauko da ruwan sama ma'ana zatin raja wadda take maimaita sabko da ruwa shine zatin ma'ab ya nau yarjo kullum domin ruwa yarjo kullum yana dawa kowace shekara zatin raja mai dawo da ruwan sama wani an yi ruwan sama ya wuce eh wata shekara ma kuma sama ta ƙara dawo da ruwa wata shekara ma sama ta ƙara dawo da ruwa to wannan maimaiton ruwan sama duk shekara Allah ce yana rantsuwa da wannan yake was-sama'i dhatir raja Allah ce ina rantsuwa da saman da take dawo muku da ruwa duk shekara wal ardi dhatis sada kuma ina rantsuwa da ƙasa ma'abucewa tsagewa wanda za ta tsage da hikima ta Allah kuma sai kaga shukka ta hito a fito da shukka jama'a akwai gwaninta ta Allah in ka je za ka yi shubuka hatsi kaɗawa kake ba ka kuma take ka kaɗa ka take kuma ka duk sun shirya sun hito haba ai ka san sai dai bane Allah ya ce innahu laqawlun fasl lalle shi alqur'ani bayani ne wanda yake dalla dalla laqawlun fasl zance ne na gaskiya kuma wanda yake dalla dalla amma huwa bil hazn ba wasa bane babu magana ba wasa a cikin alkur'ani innahum yakiduna kaida su dai kafirai mushrikai suna nan suna kulla makirci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna dibin su ga ya za su yi da shi Allah ce wa akidu kaida ni kuma ina martan ina maida musu makircin su kula da kyau Allah subhanahu wataala daga cikin sunayensa babu makirci baka ce Allah babu kaidi kace Allah kaid Allah ba baya kaidi baya makirci sai dai in kai ka makirci yana maida ma makircinka in kai kullakullan banza Allah yana maida maka yanzu kai dan adam a ce ma makiri na kasu ne amma in mutu ya kula ma makirci ka gano kan maida mai martanin shi wannan kamala ne kahirai suna kulle-kulle su ga bayan manzon Allah Allah yana mai warware wannan makircin da suke Allah ya kare mu Allah ya ce fa mahil kafirina ka jinkirta ma kafirai wannan alƙawari ne mummuna ma'ana wa'idun ne alƙawari na ukuba da Allah ya makafirai ce fa mahil kafirin ka jinkirta ma kafirai an gane ko amhilhum ko ruwaida mana ka jinkirta musu kadan ana ka ba su tazara ka kuma jinkirta musu kadan hukubar Allah tana zuwa ta same su Allah ya samu dace ma'anar mahala wa amhala ko aike ce anzir wala ta'ashir shine fa mahil kafirina ma'ana ka jinkirta musu ka sa musu ido amhilhum ka jinkirta musu kakkai gaugawa kalilan kadan ka jira kamar gobe ne hukuma ta Allah ta same su mutum ya shekara ashirin yana abin da bai dace ba rana guda sai Allah ya kama shi shikenan shekara 20 ko 100 ko 50 a gurin Allah duka kaɗan ne ana madaukin sarki ya mana jagora malamai suka ce daga nan kuma sai aka canza fa akhadhahum Allah yawm badar Allah ya kama su ranar yakin badar wa naskhal imhari bi ayati sayf sai Allah ya ya cire jinkirin da aya ta yaki daga baya sai Allah ya ce to kafirai da kai kula ma makirci in an yi ta fada ya hada ku yaki ya hada ku da kuma take a kansu wal ilmu indallah wa hilal kafiri na ka jinkirta ma'ana ka yi jinkiri ka saurara ma kafiri am hilhum qalilan ka jira su ruwaidan qalilan kiran ka jira su kadan kaga abin da Allah zai musu Allah ya mana jagora ina ganin mun zo karshen suratul tariq nan zamu takaita abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu nada na muka kuskure Allah ya yi mana eh muna da